الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ci gaba da karatunmu na littafin almanzumatu ta'iyya na abu ishaq al-albiri rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi baiti na hamsin da shida ko? قال رحمه الله ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى, أتفدى أم غللت وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت ولا تقل السبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قضعت وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت يتي ولا تضحك مع السفهاء يوما karka sake ka yi dariya tare da wawaye a wani ini na rayuwa kama ana karka saki jiki cikin sakarkaru kai tafira ta shirme kai ta bata makanka lokaci tare da sakarkarun mutane fa innaka domin lalle kai sofa ta biki wallahi da sannu za ka yi kuka in dhahikta inda ya har kai wato dariya ana an kasa ki jiki kai abinda kake so daga baya za ka yi nadama amma an ka hana ma jikinka abinda yake so daga baya sai ka ji daɗi la rahata liman istaraha ba hutu ga wanda ya nemi hutu amma wanda ya jajirce to wa'alam annan nasra ma'a sabr wa annal faraja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra an-nasru la ya'ti sudfa an-nasru la ya'ti sudfa wal faraj la ya'ti afwa nasara ba ta taba zuwa wai kwatsam ko ko katari sannan faraj yaye damuwa baya taba zuwa afuwan babu wani aiki babu wani wahala in ma kaga haka to istidraji ne in masifar ta tashi zuwa kai ta kanka haka dole sai an ji jiki dole sai an sha gwagwarmaya sannan ake samun hutu sannan ake samun sukuni fa innaka sawfa tabki in dhahikta mun lallai kai da sannu zaka yi kuka in har ka yawaita dariya shi yasa Allah ta'ala ya yi zargin masu yawan dariya wa tadhakuna wala tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu Nabi sallallahu alaihi wasallam yace law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira da kun san abin da na sani wallahi da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka mai yawa wa mallaka bisururi waye lamunce maka murna da jin daɗi me yasa zaka shiga cikin murna wa anta rahnun alhalin kai dan nan jingina ka aka bayar a duniya jingina ce kai wa ma tadri baka sani ba a tufda am ghulilta shin za a fanshe ka a kai ka aljanna ko ko shikenan za a daure ka ai wuta da kai khuduhu fa ghulluhu thumma aljahima salluhu hatta idza wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin da'u hunalika thubura لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا taka yawan murna da jin daɗi ba naka bane mai neman aljanna shi yasa daga cikin dalilan da za su jefa yan wuta a cikin wuta wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura ya saki jiki yana ta murna innahu dhanna an lan yahur yana tsammanin ba zai koma zuwa ga Allah ba bala inna rabbahu kana bihi basira ubangijin shi na kallon shi dan haka in kaga mutum ya faye sakin jiki da walwala da jin daɗi baya tunanin lahira ne in dai ka tuna mutuwa in dai ka tuna lahira in dai ka to zai yi wuya ka saki jiki da duniya ne ai annabi da ya dawo mai iraji ba a ƙara ganin ya saki jiki yana dariya ba aka ce don me yace kaifa adhaku wa sahibul qarni qad yaqtaqama al qarna fifi yace ya za a yi na yi murna na saki jiki alhalin mala'ika israfil da zai busa kaho ya lunkuma kahon a bakin shi umarni kawai yake jira a wata ruwa ya sun kuyo kan shi ya dago da shi da ya ji labarin an aiko manzan Allah sadda yana rike da shi ne a hannu amma da ya ji an aiko annabi iqtarabati sa'a annabi hankalin shi yake tashi sallallahu alaihi wasallam wasal min rabbika tawfiqa ka roki dacewa daga ubangijinka fiha a cikin duniyan nan dan in ba Allah ya datar da kai ba ba za ka tsira ba ba za ta li'annaha gharura فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لها مخالب خطيرة tana da ƙugiyoyi da ke fincika ka masu haɗari ba abin da zai tseratar da kai daga sharrin duniya da sharrin shaidan face taimakon Allah Allah ne kaɗai zai iya kare ka don haka wasal min rabbika tawfiqa fiha ka roƙi dacewa daga ubangijinka a cikin duniyan nan wa akhlis fi su'ali in za ka yi roƙon kuma ka tsarkake niyya ka tace idza sa'alta in za ka roƙa ka roƙa ka roƙi Allah kuma ka yi dan Allah wa nadi ka yi roƙo ka kira Allah idza sajadta lokacin da kai sujudi aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid lahu i'tirafan yani i'tirafan lahu kana mai tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala ko idza sajadta lahu lillah in kai sujada ga Allah i'tirafan bima nadahu dhunnun ibn matta kana mai tabbatar ma kanka zunubi kamar yanda annabi Yunus ko shine zunnun ibn matta ya tabbatar wa kanshi da cewa yayi laifi subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin nabi ce ba ba wanda ya taba shiga matsatsi ya wannan addu'a face Allah ya kubutar da shi duk addu'ar da za ta nuna cewa ka yadda kayi laifi za ga ana mazan karbanta shi yasa ko sayyidul istighfar kaga a ciki akwai abu ulaka bi ni'matika alayya a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai Allah ina neman tsaronka daga sharrin abin da na aikata ina tabbatar da ni'imar da kai mini ya Allah ka kayar da kai laifi shi yasa sayyidina Abubakar da ya roki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mai wata addu'a da zai dinga yi a sallah sai ya koya mai mai Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ka yadda kai laifi an gane ko tun ka yadda ka yi laifi ka koma ga Allah ka kankantar da kanka zubar da kanka kai ta darru'i kai ta khashu'i sai Allah shi mai tausayi sai ka tausaya tausaya maka sai karɓi addu'anka to in ka tashi roƙon Allah ka roƙe shi da abin da annabi Yunus ibn Nun ya roƙi Allah lokacin da ya fada cikin ruwa kifi ya haɗiye shi wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi shi fa kishin addini ne ma yasa ya lefa ba a ce ya hijira ba ya riga ya hijira shikenan kwale-kwale da aka shiga ta dinga da yi nauyi ya yawa dole a rage wani in an yi ƙuri'a ta faɗa kan shi sai ce a wannan bawan allah ba dai shi a dai can dai ta nuna shi ya ce na yadda zan faɗa sauran su tsira ya ta zuhiya yana faɗawa kifi ya haɗiye shi to da ya shiga cikin duhun kifi a cikin duhun dare a duhun kumfar ruwa shi yasa allah ya mai jam'i fi zulumat sai ce subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin babu bata lokaci fastajabna lahu fanajjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunji al-mu'minin ya'ni hatta anta in kunta mu'minan wa kunta fi dhiqin fad'u Allah ta'ala bi hadha ad-du'a al-latif al-khashu' at-tadarru' bit-tadarru' Allah sayastajibu lak walazim babahu qur'an kalzumci kofar Allah da kwankwasawa kai ta kwankwasawa ma'ana kai ta istighfari kai ta tuba kai ta roƙon Allah asahu babu mamaki sai yaftahu babahu laka in qara'ta babu mamaki ubangiji ya bude maka kofar shi idan ka kwankwasa ta duk wanda yazo yana tuba Allah yana karban tubar shi yana farin ciki da tubar bawa lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi min ahadikum سقط عن راحلته وهو في أرض فلاه عليها طعامه وشرابه بحث عنها حتى إذا لم يجدها اضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت إذا بدابته تقف عند رأسه وعليها طعامه وشرابه كاملا فأخذ بلجامها وقال من شدة الفرح الله رب عبدي وأنا ربه نبيتي أخطأ من شدة الفرح mutumin da ya shiga wannan matsatsin ya samu faraji buɗi ya zo murnar da zai to ubangiji farin cikin da yake in kana zunubi ka daina ya fi na wancan mutum shi so yake ka tuba daga laifi ya yafe maka والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا شسادو wanda ya shiga wuta to ya gama tabewa Allah ka tsare mu wa akthir dhikrahu fil ardi da'ban ka yawaita ambatan ubangiji a cikin duniyan nan da'ban ya zama jikinka ka saba da shi ko da yaushe dauman kenan ko da yaushe ka dinga ambatan Allah lituzkara fi sama dan kai ma a dinga yabanka a sama azzikru anan da ma'anar yabo ambatan Allah da lisan ɗinka shine at-tasbih wa tahmid wa tahlil wa tahqil wa wa wa duka ambatan Allah kai kuma in kai za a yabe ka fadhkuruni azkurkum in ka roke ka ambaci Allah Allah zai ambace ka amma kai ai ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar amma shi ba haka zai ce ma ba ko ba zai ce ma subhanaka ba anta man anta zai yabe ka ma'ana yasa a hadisul qudsi yace idza dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin min in bawa ya ambace ni cikin taron jama'a zan ambace shi cikin taron jama'an da suka funa shi an bid'a na hujja da wannan bi tab sai ce ai fi mala'in kenan ana adh-dhikrul ijtima'i adh-dhikrul jama'i la ba haka ba ne azzikir anan yana ɗaukan ma'ana karantarwa kamar yadda wani hadisin ya ce wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده إذن الذكر التدارس والتعالم من الذكر ومن أفضلها الصلاة أنقانيكو ذاك إني سلت كن جماعة in yi karatu cikin jama'a in ya shigo cikin mutane aka koyi ilimi Allah zai yabe shi a sama cikin taron da sun fi nashi shine taron mala'iku shine karkashin faɗin Allah ya ayyuhal ladzina amanu innal ladzina amanu bi salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda ana kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan Allah ya so bawa zai ce wa mala'ika jibril ina son wani kai ma ka so shi malaka jibril zai ce ya tara mala'iku ya ce Allah na son wani da haka kuma ku so shi annabi ya ce fa yudau lahu alqabul fil ard sai a bashi karbuwa da soyuwa a zukatan bayin Allah ana Allah zai yabe shi a sama dan a yabe ka a sama yabo daga Allah da mala'ikun shi idza zakarta indi ka yaba Allah ka ambaci Allah wala taqul siba fihi imtihalun karkace ai kuruciya tana da fadi akwai jinkiri ba bari har sai tukunna na dan girma hatta ya hadini Allah bi akhdari me yace fa innahu min alamati shiqa'i wal khidlan wa tamsil wa tamsil basira alama ce ta tabewa da rashin rabo da toshewar basira in kana neman wanda basirar shi a dode take shine wanda zai ce bazan tuba ba tukunna sai nan gaba sai na dan ƙara shekaru sai na gama cin duniya ta da tsinke eh wa fakir to ka tana mana kam saghirin qaddafanta yara nawa ka birni yumkin an takuna min zaka al'adad ko ba haka ba kace ai ni yaro ne tukunna dai akwai dan tazara ah yara nawa suka mutu kai la'alla takuna minhum laysa 'ala Allah bi aziz wa qul ya nasihi zaka iya cewa kaga nan ma'ana shi ma didda yana ta ma yaron Abubakar ko yana mai nasiha sai ce to wato ni ma ba tsira ne ba ni da nake ma nasiha za mu ji baituka da yawa yana ta wato tuhumar kanshi wa qul zaka iya cewa kai ma ya nasihi bal anta aula bi nushika ai kai da kake mun nasiha malam abu ishaq kai ka fi cancanta da wannan nasiha fara da kanka gane ko aslih baitaka awwalan thumma anzur fi buyutin nas wannan wata karin magana ne na quraishawa ka gyara gidanka sannan sai ka duba gidajen mutane ka ce gidan wani na zuba gidan wani bai ginu ba gidan fara gyara gidanka ma'ana za ka iya ce mun kai ma mai mun nasiha an ta'aula bi nusika kai ka fi cancanta da wannan nasiha kai ma ɗan ba na kirki ba ne duk da wannan tawadu'un tawadu'an minhu ko haka bayan da kahbani yake kusha kanshi amma tare da kankantar da kai ga Allah a farkon nuniyar shi yake nuna cewa ubangiji ya bashi kaza ya bashi kaza ya bashi kaza ya bashi har yazo inda yake cewa mutane ka sanya su suna sona hatta ja'alta jami'ahum ikhwani wallahi law alimu qabiha sarirati la abas salama alayya man yalqani ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني ولقد مننت علي ربي بأنعم مالي بشكر أقلهن يداني سنكم سيتدوكم على قواري فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني kage ta nuna shi ba kowa bane ya zanuba ya ce dama mutane sun san irin bannar da nake ya ce sallama ba wanda zai karam duk da kankantar da kai ne daga gare su magabata su ba sa yaban kansu ba sa yaban kansu ibn mas'udin yace da akwai wani abin da yafi dacewa da kurkuku yace babu kamar harshe na da za iya daure mun shi saboda bannar da yake mu shi kuma ambatan Allah ne ya tasa a gaba amma duk da haka ba sa ganin abin da suka yi yayi gani suke har yanzu da saura sayyidina Umar yana ya laita ummi lam talidni ce ina ma uwata bata haife ni ba ya laita ni kuntu duban ina ma burgi ne ni ana gini da ni ina ma ice ne ni ana ana kona ni ana dahuwa da ni duk da annabi ya ce shaidan ma tsoron shi yake ji ihin ya ibn al-khattab ma laqiyaka ash-shaytanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjika amma duk da haka na abubakar ya ce da za a kira ni ranar alkiyama kafata ɗaya ta shiga aljanna hankali na ba zai bar tashi ba sai na ga ɗayar ta shiga abubakar fa kuma sun yarda da alkawarin da Allah ya musu wa kullum wa'ada Allahu al-husna amma suke cikin wannan rayuwa ina ga su mu la nasabul yawma wala khullatun ittasa al-kharqu ala raqi sai ce wa bitta ina ne aula bi nusika law li fi'lika qad nadarta inda ka kalla aikin da kake yi to kai yafi cancanta kai makanka nasiya tuqatti'uni 'ala at-tafriḍ kana ya galgala ni ma'ana ina ga nasiha ta min nauyi ka ciccira ni kayi gunduwa gunduwa da ni da wannan nasiha taka 'ala at-tafriḍ saboda sakaci na lauman tsaba wato zargin da kake mun hajji nake gaban jikina sun ciccire sun rarrabu da juna wa bit tafriḍ dahraka qarqata kai ko duk lokacin da ka dauka a duniya cikin sakacin kake gwara ni yaro ne wato zaka iya cewa haka duk da ba hujja bace wanda ya gaya ma gaskiya ka ɗauka ko da wane ne shi unzur li zatil qawli la lil qa'ili fal haqqu maqbulun walau min jahili ka kalli magana ba wanda ya faɗe ta ba gaskiya ko jahili ya faɗa kai ko kafiri ya faɗa karban ta aiki ko kafiri ya faɗa gaskiya akwai kafiri sama da shedan ne ya yi fatawa annabi ya yi stamp ya takrid ce ma abu abu raira in za ya kwanta ya karanta ayatul kursi Allah zai kare shi daga sharrin shedan yazo ya faɗa annabi ya ce me sadaqaka wa huwa kadhub gaskiya ya faɗa duk da katan makaryaci ne rubba saduqin kadhaba wa rubba kadhubin sadaqa tayyib mafhum wa kunta na'am wa fi sighari tukhawifuni tukhawifuni almanaya a cikin ƙuruciya ta kazo kana ta tsoratar da ni mutuwa mutuwa zan mutu zan mutu wa ma ta dare bi halika haithu shikhta kai kuma baka san halin da kake ciki ba duk da ka tsufa mana ni ina karami kana cewa zan mutu kai kuma gashi ka tsufa ka gishirin mutuwa an barbade ka da gishirin mutuwa furfura kai ya fi cancanta ajiye ma tsoron mutuwa zaka iya cewa haka duk da hujja ce zahida wa kunta ma'asiba ahda sabilan kuma kai mun ji labari sanda kana da kuruciyarka wa kunta ma'asiba lokacin da kake cikin ƙuruciyarka ahda sabilan kafu bin tafarki na gaskiya kafu mutunci kafu jin tsoron Allah fama laka ba'da shaybika qad nakasta me yasa kuma yanzu bayan ka tsufa ka warware ka canza daga halin da kake an gane ko wato kaga yanzu ya maida zargin zuwa gawa zuwa ga kanshi amma da harshen wanda yake ma nasiha wannan duka yana cikin asalib na ainihin udaba'u asalib na ainihin fusaha ka aru bakin wani ka ce mai albasa an gane ko waha ana lam akhud bahral khataya kai ba mu yi shi ba ko to hukunta ma'asi ba ma ba a yi shi ba ba a yi shi ba zari a tashi daga insha Allah ba shi haka subhanahu wa ta'ala alhamdulillah shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu eh karkace a kuruciya akwai tazara imtihal muhla akwai lokaci tukun daga baya yana gyara فكر كم صبي قد دفنت